ta takwas nukta ta hudu shan radiyallahu anhu yana yin a cikin maganganunsa na hudubar da yayi na maulidin manzo Allah su mara cewa alif dubu daya da dari uku da tamanin yau idan ka ɗauka zuwa yanzu ana maka maganar shekara 60 da hudu ni ce nukta ta hudu muke kiran dukkan masoya na da shi shi ta'allumu durusa
allati allakata alaina hayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam ni kokari mu yi mu karanci darussan da rayuwar manzon Allah ta koya mana fa huwa al mujahidul mukafi li tahrir al bashariyyah min al bayimati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mujahidi daya tilo wanda bai bukatan mataimaki wanda yazo ya enta dan adam daga rayuwar dabbanci inji shawai radiyallahu anhu فإنه صلى الله عليه وسلم وصف في كتب القديمة بأن سيفه على عاتقه من زن الله صلى الله عليه وسلم أن صفن تاشي الاتتفاي وانا ما زي تعبا أنا أن صفن تاشي الاتتفان da suka zo gabaninsa irin su attaura da linjila da zabura da sauran da sufi ibrahim da musa din cewa wani manzo ne zai zo wanda takobinsa akan akan kafadarsa yake kodayaushe bi ma'ana kodayaushe yake yake yi amma wani irin yaƙi ya ce walakin na hu lam yi ƙatil wa lam ya ƙatul illal baha'ima sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi yaƙi bai yi yaƙi ba kuma bai kashe kowa ba sai dabbobi ya kashe man dalla wa khatar al insaniya wa lam yaqil illa shawatay badinihi wa farjihi in humu illa kalan ami bal humu adallu yace ba wanda manzan Allah ya yaƙa sai wanda suka bata suka hasarar rayuwar ɗan adam hakikanin adamiyar insaniyar ɗan adam suka ƙi komai suka ƙi hankalta ba abin da suka sani sai sha'awar cikinsu da farjin su to irin wa'annan ba komai bane ba in ji Allah in humu illa kal an'ami in ka gan su kamar dabbobi suke bal humu addallu su bila kai sun ma dabbobi bata suratul furqan ko aya ta 44 fa yajibu qita qitalu wa qatlum dan haka ya kasu ya wajaba kashe su kuma ya wajaba فمن لم يتدين بالدين السماوي الباقي النافخ غير غير المنسوخ وهو الاسلام فهو من جنس الانعام duk mutumin da bai yi addini da addinin sama ba bi ma'ana addinin musulunci wanzajjen addinin nan wanda ya zo ya shafa dukkan addinatai kai da kana jin tsoro kuma ka kai mai hari wanda ya shafa dukkanin addinatai shi ko ba a shafe shi wato shine musulunci to duk mutumin da bai addini da addinin musulunci ba to yana cikin jinsin dabbobi wa dala'ilu sirki muhammadin sallallahu alaihi wasallam takfi minha wata kan dalilai da suke nuna gaskiyar manzantakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ishe ka daga ciki shari'atu shari'ar manzan Allah a cikin shari'a ne aka zo aka gaya mana muhimmancin mace a cikin shari'a ne aka zo aka gaya mana a bawa mace haƙƙi a bawa namiji haƙƙinsa a cikin shari'a ne aka zo a gaya mana kai ka ringa tsarki so biyar ka wanke fuskokinka kai tsarkin aila kai tsarkin janaba kai tsarkin biki kai tsarkin shiga musulunci sauransu wannan kada ya aike ka ga gane cewa wannan gaskiya aka zo makarshi a cikin shari'a ne aka gano cewa addini ake nufi da adalci sallallahu alaihi wasallama wa ayatu wa haka zalika mu'jizozin manzon Allah sun ishe ka gasgata annabi wa baladu garin manzon Allah wa nasaba wa nasabarsa wa maulidu wa hayuwarsa wa nash'atu tashinsa wa kitabu littafinsa alqur'ani wa ashabu sahabbansa wa ummatu al'ummarsa wal ulama wal awliya was salihin da malamai da salan bayi wa mu'jizati wa karamatin da mu'jizarsa da karaman salan bayi dukkan wa'annan suna nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiyar manzantakarsa wa ma siwa dini lil mahfuz دخلوا التحريف والتبديل قبل أن ينصح in dai ba addinin manzon Allah ba duk wani addini wanda ba addinin sa ba to wannan addinin sai da aka samu canje canje a cikin wannan addinin tun gaba na musulunci ya zo ya shafe wannan addinin wa shay'ul mansukhu ghayra al mashru'i aslan shi kuma duk abin da aka ce an shafe shi to kamar ba ma shi babu shari'a sa baki daya kamar ba a taɓa shar'antar da shi bane ba ma'anan sahmina ya ci naunin sa na tuwi khairu minha na tuwi khairu minha aw mithlaha walhamdulillahi ala hindi shar'ina mun gode wa Allah da ya kiyaye mana addinin mu shari'ar mu da fadin sa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu za mu muke saukar da alqur'ani nan kuma mu muke kiyaye sa yanzu nan za ka ga ta farin gwani yana kanta alqur'ani yaro dan karami kana gya- kana batan wasu ne sai gyara maka duka cikin kiyayewa addinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ahbabul a'izza inna alaina mas'uliyatun kubra wa alaina an natahammala bi jiddin wa thabatin wa sabrin wa ikhlasin wa thiqatin billahi al-aliyyil azim allazi qala وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ya ku masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma hakika muna da wani a kalubale babba a gaban mu wanda ya wajaba a gare mu mu kama wannan mu fuskanci kalubalen nan da gaske da tabbatuwa da hakuri da ikhlasi da watakan sakankan cewa da cewa Allah zai taimake mu shine ubangiji ne fa da yace yayi alkawari ga waɗanda suka yi imani a cikin ku kuma suka yi kyakkyawan aiki la yastakhlifan lahum fil ardi Allah sai ya halifantar da su a doron kasa bi ma'ana Allah ya ce duk wanda ya imani sharaɗin in dai kai imani kai aikin gaskiya to sai Allah ya gada maka duniyar nan ba da ita ake ba to za a za a baka ita kamar yadda ya ga ya ga ya alifantar ko ya gadar ya gadarwa jama'ar da suka zo gabaninku suratul nuri aya ta 55 shaw radiyallahu anhu yace wa akhriju min qulubikum al-afatayn allatayn sababata lana attaqa attaqa haquri wasirna gusa'un ka gusa isaili shaw yace ku cire daga zuciyoyinku wa'innan cututtukan guda biyu wa'inda wa'innan cututtukan guda biyu su ne suka janyo muka waye gari musulmai aka aka aka aka rinjaye mu muka waye gari muka kasance kamar kun farko giwa ta da wani amfani wa huma wa'innan cutar guda biyu su ne hubbud dunya wa karahiyatil mauti san duniya da kin mutuwa wa ma inda lahi khairul lil abrar hakika abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi ga wa'inda suke masu bin sa wal insanu la yamutu qabla ajlihi wa la yahya ba'dahu bi halin min al ahwali ya kamata kai dan adam ka sani ba za ka taɓa mutuwa ba gabanin ajalinka kuma ba za ka taɓa rayuwa ba bayan ajalinka ba wani halin da zai sa a ƙara maka rayuwa ba wani halin da zai sa a rage maka an riga a rubuta jabbal kalam da Allah ya ɗauki yaran nan karam daga wajen nan ولا بد لهذه المسؤولية من تعليم الأولاد اللغة العربية بعد القرآن yadda za mu fuskanci wannan kalubalen da yake gabanmu na farko wajibi ne mu koya wa 'ya'yanmu yaren larabci in ji shi bayan wajibi ne mu koya wa 'ya'yanmu yaren larabci bayan sun iya alkur'ani kuma wallahi kaga abin da yake faruwa kenan ba inda aka fi bawa aka ki bawa koyon larabci rashin mahimmanci ba inda aka ɗauke shi babu mahimmanci wallahi magana gaskiya sai gidajen su fayi a yanzu haka ne ko ba haka ba sun gwammace ko da jami'a za su shiga su je su shiga bangare wanda ba na larabci ba magana gaskiya ake faɗa an yar ƴaƴan sufaye sun juya larabci baya Allah yanzu cikin taron mu ka samu wanda zai maka larabci minti biyar hadda lalacin ma hadda lalacin ma Allah Allah kyauta la'annaha lugatul qur'an wa turjuman ad-din domin larabci ne shine yaran alqur'ani kuma da shine aka fasa maka addinin ka baki daya wala budda min garsi muhabbatil muslimi garsi muhabbatil muslimina fi qulubi ma muhabbatil arabi bayan an koya musu larabci mu saka wa ƴaƴan mu san musulunci da san larabci da larabawa domin manzon Allah ya ce faman ahabba al-araba fa bi hubbi fa bi hubbi ahabbahum fa bi hubbi sallallahu alaihi wasallam ahabbahum wa man abgadahum fa bi bughdihi abgadahum manzon Allah ya faɗa cikin hadisi hadisi na mai tsawon Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma wanda Imam al-Hakim ya fitar da shi haka zalika Tabrani ya kawo shi a cikin Jamul Kabir cewa wanda ya so wanda ya so larabawa saboda so na ya so su wanda ya ki saboda yana kina ne ya so su ya ki su kai afuwa wa khususan ashurafa min albayti tayyibin dahirina tun balle ma san a dasa wa ƴaƴanmu san sharifai ga sunan dai su albayti ne sai su zo su tafi ba wanda yake masariya addahirin addayibin addahirin ma tamassaku bid-din wa sunna muddan dai su wa'annan ahlul baitin sun yi riko da addini sun yi riko da sunnar manzon Allah fa man hada an sabili fa laysa min ali wanda ya kauce daga daga sharifai ya kauce daga tafarkin manzon Allah to ba ba sharifi bane ba ba alim manzon Allah bane ban ji shau Ibrahim wala budda min ittiyadi fi ila alkhairati wa wa bughdil kufr wa sayyi'ati wa aliya wal jirat lid-din babu makawa sai mun ringa tanadin yin ayyukan alkhairi babu makawa sai mun ki kafirci da munanan ayyuka da ma'abota munanan ayyuka babu makawa sai mun saka kishin addinin mu a zuciyarmu fa inna fa in fa inna man lam yata'allam yasira imma'atu din mutumin da duk mutumin da bai koyi karatu ba duk mutumin da bai ilimi ba to zai wayi gari ya zamanto dan dan dan abu ya rima a shakida in ahsanan nasu ahsana idan mutane suka yi kyawu sai ya kyawu shi ma wa in asa'u asa'a ma um idan suka yi aikin banza shi ma sai ya bi su yi aikin banza to bai san menene ba shi da koyi ya ga inna inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun ne kawai wa binuril ilmi da hasken ilimi ne wal yaqini da hasken yaqini yakhrujul insanu min at-tabi'iyya mutum zai fita daga wajen yan abu ya rima a sha gida in ahsanan nasu ahsana ma'ahum idan mutane suka aiki nagari zai aiki nagari tare da su wa in asa'u ijtanaba isa'atahum idan kuma suka saba wa Allah sai ya ja musu baya yaki yaki bin yaki bin su wa qad yakunu ihmal alwaladi bi sababil inqita'i nasabihi kai zai iya yiwa wata kan kasala na yaro taurayi kasala rashin neman ilimin sa da, da, da zamansa ba shi da aikin yi zai iya janyo mai ma ya zamanto ce nasaba sama ta yanki baki ɗaya bi ma'ana duk yaron da bai yi ilimi ba bai aiki na gari ba to rashin ilimi da rashin aiki na gari zai janyo ka zamanto cewa nasaba ka duk girmanta a yanke ta ya zamanto kai ba dan nasaba bane ba in ji shehu ibrahim wannan fa bulala ake mana mu yi ayan malamai Allah ya taimake mu فإن الأولاد الصالحين الصالحون إن أصله وإن أصله العمل وإلا فليسوا بأولادهم بدليل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح شو بابي يتي آئن سالان باي آئن وليان الله سالان باي نسوما وليان إذن سكي أيكن وليان أما إذن بكوي أيكن وليان با توفا باسو بني با أين أين أين أين ina aiki da ko jijani yawwa kala ya nu inna hu laysa min alika dalili ko shine faɗin Allah da yace ya kai nuhu dan nan naka kan'ana ba dan ka bane ba saboda me Allah ya ce innahu amalun ghairu salih saboda yana yin aiki ba na gari ba wa hadha fi haqqi kan'ana bin nuhin min sulbihi wannan fa a haƙƙin kan'ana ne dan nuhu wanda ya fito daga tsatsan sanji shau fa na'udhu billahi min an nakuna min al-jahilina muna roƙon Allah ya tsare mu daga kasancewa daga cikin jahilai lokaci yayi khamisan nabiyar innani ujaddid lakum wasiyati nabiyar ina jaddada muku ya ku masoya na masoya manzan Allah ina jaddada muku wasiyata bil jidd wal ijtihad fil muhafazati ala al-furud was sunan wal adab wal azkar wal awradi ku yi kokari wajen ruko da farlan farlai da sunnonin manzan Allah da ladubba da azkarai da auradai azkarai sune wa'annan na na na ma'asurai auradai sune wanda ka karba daga wajen shehin karatu dikar tijaniya fa innahu kasura al-irada anillahi wal ghaflata an zikri tashagulan wattifa'an bi qutil ashba'i an qutil arwayi domin yanzu ya an shagala an yi da yawa an shagala an guje wa Allah tabaraka wata'ala mun fi shagala da abincin jiki ba abincin ruhi ba yaki haram yaki halal kai muka shagala da ita ba ruwanmu da zikiri in kaga mutum ma yafi jan tarbi in ma dai dafa ne mutane sun sako shi a gaba yan kasuwar su in ma talauci ya sako shi a gaba ba daɗin kasuwa in ma kuma kuɗin yake nema kaga ba Allah yake ambato ba kuɗi yake nema Allah ya taimake mu haka ne ko fala sharafun lil insani shehu ibrahim yace babu wani daukaka ga dan adam wala kamala ba wani cika ga mutum illa bi zikrihi lillahi ta'ala sai da yawan ambatanka in kana yawan ambatan Allah to zaka samu daukaka iz huwa al-habl alladhi yasulu bayna al-abdi wa bayna rabbih wa qad rafadu suhbata salihin wal mashayikh wal awliya wal atqiya domin zikirin nan naka shine igiyar da ke tsakaninka da Allah kai bawa amma yanzu an waye gari inji shau fa a shekara 64 shau yake faɗa wannan magana to yanzu fa an waye gari an guje wa shehinnai kai shehi yanzu ma a je a buɗe littafi a gaban shi a ɗauki karatu ba a yi kowa google yake nema sun guje wa shehinnai sun guje wa salihan bayan Allah da waliyai da masu tsoron Allah dole a gaba daidai ba wa ana ara ayyuwal ahbab ni barhama in yas ina gani ya ku yan uwa masoya anna man tamassaka bil awradi duk wanda ya riko da auradansa ishtagala bi zikrillah azza wa jalla wa mahabbati awliya'il muqarrabin to zai shagala da ambatan Allah zai shagala da soyayya waliyan Allah wa man rafada al awrada duk mutumin da ya ajiye wurdansa taraka zikrillah to zai bar ambatan Allah wa ada awliya awliya Allah kuma sai ya waye gari yana kiyaya da waliyan Allah faqad kharraja al bukhari wa rafa'ahu haqiqa imam al bukhari ya fitar da hadisi marfu'i cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk mutumin da ya kiyaya ga waliyi na inji Allah to ina mai izini zan yi fito na fito da shi yake shi wa ani bil auradi abinda nake nufi da wurdai to gashe ya faɗa al istighfar wa salatu ala nabi wa zikrullah shine istighfari salatin manzon Allah la ilaha illallah haza ba'da ma ta yasa min alqur'ani wannan bayan fa wani abu da kai na alqur'ani ashe sai an fara gabatar da alqur'ani sannan za a yi wurdi yanzu nawa nawa ne daga cikin mu nan wajen yanzu idan za a iya raga mutane da yawa a ce maka yaushe rabanka tun bayan azumi wani ma in ma an yin yaushe rabanka da ka sauke alqur'ani sauka in aka ce za a tunan sai a koka kuma ya fi kowa tuwa ɗan ɗariƙa ne shi kuma shehu tijjani ya ce mafi lalacin almajiri na in dai kai almajiri ne shine kai izifi biyu kullum sai kai izifi biyu a wata kana da sauka shi ya ce ni kuma ban bar wa ko ayyana na jiki da na ruhi komai ba daga qur'ani sai salatin annabi to amma kaga mun bar karanta alqur'anin nan haka ne ko ba ka tsakani fa da Allah wuridin kuma ba yadda ya kamata mu yi muke yi ba wazibar ma ba yadda ya kamata muke yi ba kuma wai muke kukan talauci tsakanin mu da Allah muke kukan rashin jin daɗin rayuwa tsakanin mu da Allah ai kanmu ya kamata mu tuma in dai za mu rike lazumin safan lazumin yamman wazifan karatun qur'ani izbi biyin nan dai Allah na tumun tino ne eh ko baka haddace qur'ani ba ina tunanin ba za ta wuce ba za ka wuce minti goma ba a izifi biyu ko za ko yayi yawa ko yayi kadan to a bashi ma minti 15 izifi biyu ne ya kamata a koma ga irin wayannan abubuwan ko da Allah ya ji tausayi ko dan ka ji tausayin kanka kuma ya bude a koma kai idan baka iya karatun Qur'ani ba malam siyo me sunan shi ba ma sai ka siyo ba amma kai ida lodi dan ƙara'an nan ka ringa saka earpiece bayan sallar asuba kawai kana bin su kana gani ka san inda aka izifi bi shikenan duk bala'in da musulmi bai zai ci bai san inda aka tsaya izifi ba in aka izifi bi shikenan sai ka tsaya in baka sani baka dauki shafi takwas a bugun sharu bala da kai shafi goma a bugun sharu bala shikenan sai ka ajiye gobe sai ka daura haka haka haka a sauka an gane ai Allah ya tunke mu a fa huwa abdul auradi shehu ibrahim ya ce domin alkur'ani shine mafi kololuwa mafi daraja dukkan wuridan nan faman kaffarakum aw badda'akum bi hadhihi al'amali fala talfitu lakal ayli kalami wallahu wa huwa a'lam bil mutadin duk mutum inda kuka tsaya kan wannan abin da na koya muku duk mutum da yazo ce muku ku yan bid'a ne ko ya tafi yace kafirai ne wa'annan yan dariƙan kai ku juya ku ringa bashi amsa wa huwa a'lam bil mutadin Allah shi mafi sani ga shiryayyu fa inna hazihi sunanun domin wannan suna ce ta annabawa da waliyan Allah da an zazzage su fa man abakum bittiba'i sunnati ko ka ce fa in fa inna hazihi sunanun domin duk wani abin da kuke sunna ce wurdin safa wurdin yamma wazifa karatun alqur'ani fa man abakum bittiba'i sunnati duk mutumin da ya aibata ko saboda kuna bin wannan sunnar wadda annakum mubtadi'una yayi da awaciwa ku yan bid'a ne to fa indal mamati tuqrafu tarakatu sai an mutu ake sanin nawa mutumin nawa mutumin ya bari ya mana ba sai ka mutu ake sanin dukiyar taka ba kaga an ce ashe wannan mutumin je wannan abin da yake ashe tsohon kuɗi ne ba sani ba yace ku kyale su ranar ranar tashin kiyama za a gane cewa da gaske ne na Allah ne mu ko ba na Allah bane sadisan na da lokaci na bi shida shau ya ce daga abinda nake nusar da ku al'amalu wal kasbu lil ma'ashi shau ya ce ku tashi ku yi aikin hannu ku tashi ku nemi na kanku na halal kar a zauna a gida a ce ni malamin darni ne mata su zo a yi addu'a maza su zo a yi addu'a a buga ƙasa a'a shau bai da wannan ba babu shi a ɗariƙar shau tijjani babu shi a falon shau ibrahim ka a tashi a tafi zawiya a ce mun zo molidi amma sai an yanka mana rago ko kaza sai mun sha madara ka a tashi a je a ƙarya a ce mu sharifai ne a tattar hadiya duka wannan ba kasuwanci bane ba ƙarya ne babu shi wannan rashawa kake ci shau ya ce al'amalu wal kasbu ka tashi kai aiki na hannunka wala budda min al-kadi shau radiyallahu anhu ya ce babu makawa sai an yi kokari an nemi na kai fa inna atiyaba fa inna atiyaba ma akala rajul min kasbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi tsarkin abinda mutum yace shine abinda hannunsa ya samu masa wannan hadisi ne ingatacce Imam Abu Dawud ya rawaito shi Nasa'i ya rawaito shi haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna Allah la yaqbalu illa tayyiban Allah baya kadan komai sai tsarkakake ka je ka ci haramun ka hada ƙarya da damfara ka samu kuɗi ka siyo abinci ka ci kuma ka ka daga hannu ka roki Allah ai ba zai yi ba shine manzo Allah ya faɗa ya ce mutumin da ya tashi tafiya aikin haji abincin sa haramun ne abin shan sa haramun ne tufafin sa haramun ne kuma yana roƙon Allah an nayi ta ta yaya Allah zai amsa mai buƙatar ka gina kanka da haramun ta yaya kake tunanin zaka samu yaro ka zo kai na ta kuka yaro na da kiki ne baya fahimta karatu to ai da haramun ya aka gina shi ta zai zama to zai fahimci karatu ta zai bi Allah ai ba zai ba Allah ba product ne na harami Allah ya kiyaye wai ruwa an sayyidina Umar radiyallahu anhu an rawaito daga sayyidina Umar yana gayawa musulmai baki ɗaya na zamanin sa yace la yajlisu adukum wa yaqulu yarzuqunillah kada wannan ku ya zauna ya ce Allah azurta ni Allah ba ni kuɗi idan aka zauna a ɗaki aka gama izawakan a tashi mala ibrahim a je kasuwa a je a yi dako a tashi a je a yi birkilanci kar ka zauna ka ce wai idan ka gama jal duka wa'innan addu'o'in Allah zai arzuta ka a'a babu fa wannan wa qad alimtum anna as-samaa la tumtir zahaban wala warqa alhali kun san inji sayyidina umar sama ba ta ruwan ba ta ba ta ruwan gwalagwale ba ta ruwan dollar san dai ka san ba a taba samun lokaci guda ba an ce sama ta yi ruwan dollar ko jarumin gwalagwalai to ka sani cewa ba yadda ka zauna a ɗaki kana ta jan wa'innan jalabin ba zai tsawo fashewa ba in baka fita ka fasa shi da hannunka da guminka ba gumi ne yake fasa wannan jalabin wala abubakar wa shau ya cigaba cewa wa inna Allah yuhibbul mu'minil muhtarif Allah yana son mumini mai aiki domin neman na kansa waya karawul abdul batal Allah ba yana kin bawa kasalalle shi da ya zauna kawai shi ma zaune eh fa iza faragta fansab haka fa Allah ya ce idan kun gama bautar to an shiga duniya neman neman ta mana fala budda min da'ati babu makawa sai kun bi Allah wal ibadati sai an yi sai an yi sai an yi bauta la ajl akat domin neman lahira Allah tirta halat muqbilatun wanda za ku riske ta a gaba wal amal lid dunya haka zalika ku yi aiki a nan aikin da za ku samu lahira ku yi shi a nan duniya ku nemi lahiran ku nemi duniyar a duniya qalu su malamai suna cewa i'mal lid dunya ka ka'annaka khalidun fiha wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan wannan ba hadisi bane ba maganganu ne na masu hikima suka ce kai aiki domin neman domin neman duniya ka yi duk inda za ka inda halal ne ka yi duk yadda za ka kaga ka samu kuɗi fa shi yasa wani malami malamin addinin musulunci ne kuma masanin masanin economics ne yace ai shi duk wanda ya talauci ma shi yaso dan haka ka tashi ta karfin tsiya ka nemi kuɗi a ganka kana neman kuɗi kamar ba za ka mutu ba an fahimta ko wa amalla akhiratika shi yace kuma ka nemi lahirarka ka annaka tamutu gadan kamar gobe-gobe ne za ka mutu idan aka yi aikin aka yi aikin aka gama gumi idan an dawo a yi sallah a yi sallah a kan lokaci a yi azumi in an samu kuɗin a bada zakka a bi Allah iyaka bin sau da ƙafa an fahimta in ta kama a yi azumi na nafila a ringa yin azumin nafila wal kasu bil harasati yace neman halal za a iya yin shi ta hanyar noma liman yaqdir alaya ga wanda yake so wata da ko hanyar kasuwanci liman ya hasan alƙiyama biya ga wanda zai iya kyautata tsayuwar kasuwancin banda algus banda cin riba banda khiyana wasa'il hirfa da sauran kasuwanci duk wani irin kasuwanci in dai halali ne malam idan an samu a shiga ka a ce ana jin kunyar yankan farce ka a ce ana jin kunyar daga daga bulo ka a ce ana jin kunyar harkar plumbing ko ana jin kunyar harkar abin nan iron bending ko harkar ajiye sau ka a ji kunya a neman halal wani yana nan ma neman irin wannan yake ya rasa ba shi da lafiyar ma in yana an ya samu ba lafiyar yi kai da Allah ya baka lafiyar harkar tile ba ka gode wa Allah wani yana nan an nema ba zai iya daga komai ba suna nan da yawa fala hayatu ibaratun an al'amali shau ya ce baki ɗaya rayuwa fassara ce ta aiki ba a halice ka kai rayuwar nan ka zauna ka salalle ba babu wannan sun ba kai kana najeriya ina kai na ka sala ka mutu baka mutu ba kuma fa man lam ya'mal fa ka'annahu mayyitun inji shau duk wanda bai aiki ba kamar matacce ne inji shau wa bisrikin niyyati yasiru amal ad-dunya lil akhirah da gaskiyar niyya aikin duniya yake zama na lahira dari da kasuwanci ne da ka tafi da niyya ta gaske sai Allah ya tawaka lada kuma karshe ka bugo 1000 1000 ɗinka fal a'malu bin niyyati domin ayyuka ta da niyya ake suke karbuwa wa inna ma tuwaffuna tuwaffuna ujurakum yawmal qiyama hakika za ku za ku ziki wata kan ladan qur'ani tashi alqiyama sabi'an na bakwai kuma na karshe shewe ce as-siyasatu ya ku masu yana masu ya manzan Allah ina muku umarni ku shiga harkar siyasa APC nan ne PDP nan ne ADC ne wajen da ma san ta karshen da kuma oke wai ADC yake innal islama ma farraka baina dini wa siyasa musulunci bai bambance tsakanin addini da siyasa ba farjal dini yamkinu wa an yakunu rijal siyasa wata kan mazajen addini zai iya yi wa kamar mazajen siyasa kaka ce mu malamai ne ba ruwanmu ba ruwanmu da ba ruwanmu da wata kan ainihin siyasa a'a ka shiga siyasa walakin muslim siyasatu fi raf'il islami qawlan wa filan sai dai shi musulmi siyasa ka kai shiga siyasa ga abin da zaka daga musulunci a maganarka da ayyukanka kaka ga wani waje ka shiga siyasa ta nisa ka ga abinda musulunci ya hana amma saboda kawai jam'iyyar mu ce ka yi kokarin duk yadda za ka ka shafe ta amai ko a biya ka kuɗi ka zamanto sojan baka ka shiga freedom ko wani gauta ko ka je ka zazzagi mutane wannan duka musulunci bai dare shi ba ko bi ita lismul fusuq ba da liman wa man a'ana fi siyasati tabayin dinin limalin aw jayin faka annama ba ukhra bi dunyan duk wanda ya taimako a cikin siyasa ya siyar da addinin sa to ya siyar da ya siyar da addinin sa dan samun kuɗi kamar mutumin da ya siyar da lahirar sa ne kawai da duniyar sa Allah Allah ibadallah ina hada ku ga Allah ina hada ku da Allah ya ko bayan Allah qulil haqq walau kana murran mu faɗi gaskiya komai dacin ta inji shau haza ma'a bara'atul abdi min kulli hawlin wa quwwa shehu ya ce bayan na kubuta daga dukkan wani karfi da wani abu ni da ina gaya muku gaskiya wata taslimul muradi kuma na sallama ko ko sallamawa da muradin Allah ga abin da ake Allah yake so fi kulli mazharin a cikin duk abin da Allah ya aika ya zantar warrida bil qada'i kuma da yarda da hukuncin Allah wa min siyasati al muwafaqatu ma arbabid duwal yana daga cikin siyasa shine kai ka hada kai da shugabannin kasashe na duniya min mulukin waɗanda ƙasashensu suna harkar monarchy ne menene a sarauta ce wa umara'un ko waɗanda harkar su na wa umara'un wa ru'asa'il lil hukumati ko waɗanda shugabancin su na na siyasa ne fi kulli ma la yamussu karamatul islami to ka hada kai da waɗannan shugabannin akan duk abin da ba zai shafe girman musulunci ba shi sa kaga shau ya hada kai da kwamin inkurma domin janyo wa afirka a yancin kai ya haɗa kai da jamal abdulnasir domin tabbatar da wata kan haɗin kan daular ƙasashen musulunci baki ɗaya na larabawa fa inna wula da adal makhluqin fi ma asaytul khaliqin domin babu biyayya ga wani abin halitta a wajen sabawa Allah mahalicci wal mudaratu sadaka wata kan kyakkyawan mu'amala sadaka ne wal mudahana haramun ha'inci haramun ne fal mudaratu abinda ake nufi da mudara hiya bazlu ma fil wusli li islamati dini ka aikata duk abinda zaka duk karfinka ka karar da shi wajen abinda zai amintar da musuluncinka wal mudana hiya tarku muradi shar'i li islamati dunya abinda ake nufi da mudana shine ka bar duk wani abin da yake na shari'a ne domin samun duniya wa fil khitam a ƙarshe atadarrau ila Allah ina kankan da kai a gaban Allah in ji shehu wa as'aluhu bi lisan ibtiqaril muslimina ina roƙan Allah da harshen talautaka na musulmai baki daya mu talakawanka ne ya ubangiji in ji shehu an ya durka ummata sayyidina Muhammadin ya riskar da al'ummar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shehu kaga ban yadda shehu nan yake ba wai ya ce ni yan dariƙa bane yan faila ne nawa ani duk musulmi nawa ne ya riskar da al'ummar manzon Allah waya sulhu millatul muhammadiyya Allah ya taimaki addinin manzon Allah wai ya fiƙi jami'a lima yuhibbu wa yarda Allah yayi gamo da katar ga dukkanin musulmi ga abinda Allah yake so ya yarda da shi wa yudawi bi man yi qulubana almarda Allah ya warkar da zuƙadan alfarmansa ya warkar da zukatanmu masu ciwon nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kataba wanda ya rubuta wannan kuduba Ibrahim dan Alhaji Abdullahi Attijani bi madinati Khawlak harasa harasa Allah Allah ya kiyaye ta a shekara ta 1380 yau shekara 64 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih